الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 20 ne yau 20 ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma biyar ga watan uku shekara ta 2021 21 ga watan rajab hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina 1442 wanda ya dace ma biyar ga watan uku shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
na'am ala ina hukuncin limamin juma'a idan kamar suka kare guduba za su yi addu'a za su yi ma nuna ya san su haka sama cikin suna sannan su yi addu'a
to wannan ban san ba wani asali a kan shi wai wasu limaman juma'a ne za su yi wai addu'a suna daga yatsa sama wannan baya da asali abinda kawai da sani abinda ya tabbata wajen wato shine at-tashahhud maza Allah yana cikin khutba wani gun inda yake ashhadu an la ilaha illallah yakan daga yatsa shi amma maganar in za a yi addu'a daga yatsa wannan baya da wani asali na'am daga hannu sai imam yana yana addu'a cikin huduba daga hannu wai daga hannu idan limami yana addu'a cikin huduba ba ma mu ba ko shi limamin bid'a ne ya daga hannuwa an gane ko a inda kadai manzon Allah yake daga hannuwan shi a addu'a ta cikin huduba sai addu'a ta neman shayarwa amma duk addu'ar da yake yi a cikin huduba baya daga hannu a iya inda yake daga hannu na addu'a a cikin huduba shine addu'a ta neman shayarwa don haka in addu'a ce kamar yadda sahabin ya rawaito ya ce maza Allah yakan daga hannun shi kwarai har sai ya kai ana ganin farin hamatar shi don haka in addu'a ce ta istiska neman shayarwa yake yi a cikin huduba ya daga hannu to ba laifi su mamamu suna iya dagawa amma duk sauran addu'o'in da limami yake a cikin kudu ba ba shi ba ko ba mamu ba ko shi ba zai daga hannunsa ba don haka wani yana daga cikin layin bidiyoyi waɗanda suke na sallar juma'a na'am
hukuncin da yin sahara kuma yake wanke kamar dukkan azakar da
to shi idan bawali mutum ya yi iya mahallin bawalin shine mutum yake wankewa in ya wanke gabansa gaba ɗaya wannan ba laifi ba ne ba amma iya abin da aka wajabta masa mahallin bawalin shine ya zama wajibi ya wanki darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul shihad darasi da ya gabata mun gama babi na 188 babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wanda ke zance da yare wanda yake na farisanci da yaren da suke kiran shi a rabana wanda bayani ya gabata yin zance da duk wani yare wannan halak ne dukkan wasu hadisai da suka zo akan cewa akwai wasu daga cikin yaruka wanda ba sa halatta mutum ya ringa zance da su kamar misali farisanci cewa yana gadar da munafirci waɗannan babu hadisi ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka asali shine halacci kowane yare mutum yakan iya yin zance da shi kamar yadda canzawar yarukan jama'a wannan aya ce mai zaman kanta daga cikin ayoyin da ke nuna kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala da girman ƙudurarsa kamar yadda aya ke cikin suratun rum malam ya zo mana da ita a farkon baba shine ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ce yana daga cikin dalilai na kaɗaitarsa da girman ƙudurarsa akan kowa da komai halittar sammai da ƙasai sama da ƙasa ayoyi ne manya masu nuna kaɗaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. sai ya ce waktilafu alsinatikum wa alwanikum da sabawar yaranku da kuma shine sabawar wato launukan jikin don haka inda za a baka aikin cewa ka gididdige adadin yarukan da ke doron ƙasa to ba wanda zai iya gididdigewa yanzu misali ka dauki nan makwabtanmu najeriya akalla yaren da yake cikin kasar ya wuce a lissafa ko nan ka dauka mu kanmu a nan niger yare akalla za ka sami yare sama da goma sha wani abu banda ma wanda ba a san shi ba wannan iya waɗanda aka sani waɗanda suka shahara don haka alama ce mai nuna kaɗaitar ubangiji subhanahu wata'ala shine yace waqtilafu alsinatikum da sabawar yaranku ya ce wa alwani kuma da sabawar launin wani baki wani fari wani ja wani rawaya-rawaya shi ne sai ce yin fi zalika da ayatin lil'alimi lalle game da haka akwai ayoyi wato masu nuna kaɗaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suke sanin haka shi ne malam sai zo mana da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ubangiji ta'ala yace gabanin ka bamu taba turo wani manzo daga cikin manzannin mu face sai da yaran mutanansa kaga anan kowane annabi da Allah ya turo to yakan turo shi ne da yaran da jama'arsa suke yi ita ma wannan aya asali ne game da halaccin yin zance da koma wani yare kowane yare ne mutum yana iya to haka malam ya zo da hadisin sa'id ibn nina yake cewa na ji jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda na faɗa ya ce na zo na faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa mun yanka wata 'yar ƙaramar dabba wato mun nika wato sa'i guda na sha'ir ya ce na ɗan shirya maka abinci ya rasulallahi na ga yanayin da kake ciki na yunwa ya ce ya rasulallahi kai da wata 'yar jama'a ku zo ina gayyatar ku faɗin haka ke da wuya manzan Allah sai daga muryarsa ya ce ya ku jama'a ku taho jabir ya shirya muku abinci na musamman shine ya ce inna jabiran kadisana a suran a suran wato ya shirya muku wani abinci lafazin sur wato ainihi abin da ake nihi shine abinci waɗanda wanda aka shirya na gayyata shine ake kira sur kuma kasancewar wannan yare ne wanda yake farisanci idan suka ce sur wato sau abinci kenan na gayya wanda aka shirya na musamman to shine fa hayya hallabi kuma za Allah ya ce ku zo mu tafi a shahid dai anan ga ta kalima ce farisiya mazan Allah ya yi amfani da ita don haka duk waɗancan hadisai na cewa zance da yaren farisanci yana gadar da munafirci wannan duka bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne dhaifai da hadisin da yake cewa kalamu ahlin nari bil farisiya wai zancen yan wuta farisanci ne sannan haka hadisi na gaba hadisin ummu khalid bintu khalid ibn sa'id take cewa na je kuma za Allah sallallahu alaihi wasallama tare da mahaifina tace a lokacin nan a jikina ina da wata doguwar riga asfar rawaya rawaya manzo Allah sai yake cewa sana sana wato ita wannan kalima da manzo Allah ya ce sana sana wato marwaicin hadisin yake faɗa yake cewa wahiya bil habashiyati hasana da yare na mutanen ethiopia ita ce habasha ma'ana wannan tufafi kenan sana sana ma'ana masu kyau ne kyakkyawa ne to kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin yin zance da koma wani yare ne kalima ce wadda take habashiya maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi amfani da ita yake cewa sana sana ai hasana ma'ana tufafin nan naki kyawawa ne wanda take cewa wato a ƙarshe ta ce sai na tafi nake wasa da wato hatimi na annabta wanda ke kafaɗar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam mahaifina sai ya tsawatar da ni ba za Allah sai ya ce da aha ya ce kyale ta rabu da ita ta ci gaba da warginta sannan maza Allah sai ya ce da ni abli wa akhlifi kenan akwai kuskure a cikin nusukar mu a darasi da ya gabata cewa wa akhliki an gane ko wa akhlifi ne tubli shine ce abli wa akhlifi ma'ana Allah ya saki tsufar da wannan tufafin kuma ki maye gurbin da wani ki sake samun wani thumma abli sannan kuma ki sake tsohar da wanda kika samu wa akhlifi kuma Allah ya maye miki gurbin thumma abli sannan kuma ki koma tsohar da wani tufafin wa akhlifi Allah ya maye miki gurbin to shine anan wato marwaicin hadisin shine Abdullahi wato ibnul mubarak wato abdullahi shi marwaicin hadisin an gane ko abdullahi marwaicin hadisin yake cewa fabakiyat ya ce ita wannan mata ummu khalid wato allah ya wanzar da ita rayuwa ta tsawaita hatta zakara har sai da shi kenan musa gunu uku ba wato sai da ya ambata ta sai da ya ganta wanda shi musa gunu uku ba dukkansu an gane ko shi kenan abdullahi anan abdullahi ibn mubarak ne shi ne yake fada shi ne yake kala abdullahi abdullahi ibn mubarak almarwazi Allah ya ji kansa yake cewa fabaki ita ce ya ce wannan mata ta wanzu ma'ana ta yi tsawon kwanuka hatta zakara har sai da shi musa bin ukuba wato ya ringa ba da labarinta shi musa bin ukuba ita kadai ce ya haɗu da ita daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sira da almagazi shi musa bin ukuba haka hadisi na ƙarshe a baban hadisin da alhassan ibn ali allah ya ƙara musu yadda ya ɗau da bino na zakka ya jefa a baki yana lumdawa maza allah ya ɗauke shi ya ɗora shi akan kafaɗarsa maza allah bai an ba sai ya ji miyau yana bin jikinsa dibawar da yake sai ya ga hassan ashe da bino ne na zakka ya ɗauka ya jefa baki maza Allah sai yake faɗa da yare na farisanci yake cewa kih kih wanda kalima ta kih kih wato da yaren farisanci tsawatar da yaro ne game da abin da bai dace ba abin da ya aikata maza Allah ya ce masa amma ta'arifu anna lana akulu sadaka ya kai Hassan baka san da cewa mu ba ma cin sadaka to da haka dai a takaice koma wani yare ne ba laifi ba ne ba wato mutum ya yi zance da shi kuma yana daga cikin ci gaba ya zamanto yarka da dama a ce mutum ya iya za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغلول وقول الله عز وجل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن أبي حيان قال حدثني أبو زرع أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين لا ألف لا ألفين لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها صغى وعلى رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بئير له رقاء يقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاء رقاء تخفق فيقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي هيان فرس له همهما malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na hukuncin alkulul wato shine kwange an gane ko alkulul a hausa shine ake cewa kwange wanda wani nau'i ne wanda yake na ha'inci shine kamar yadda malamai suka arrafa alhulul suke cewa as-sariqatu minal magnami qabla al-qisma mutum ya saci wani abu daga cikin ganima ta yaki kafin araba shine mutum ya dau wani abu daga cikin ganima ta yaki ya ɓoye kafin araba kowa a bashi kasan shi shine ake kira ƙwange wanda ita kwange ba a cikin ganima ba kadai take kasancewa duk abin da ya shafi dukiyar jama'a mutum ya yi ha'inci ya ɓoye wani abu to shine ake kira da algulul shine ko a takaicen takaicewa ka ce alkhiyanatu min al- wannan fil magnam ma'ana ha'inci game da ganima ta yaki ma'ana mutum ya ɓuye wani abu to haka duk wani abu wanda yake na jama'a mutum ya maida nashi ya ɓuye to wannan ya shiga ƙarƙashin duk abin da ya zo na hukunci wato akan abin da ya shafi algulu shine sai ya ce wa qaulillahi azza wa jalla da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka da ke cikin suratu ali imran farkon aya shine ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kana li nabiyyin an yaqul ai bai dace ba ga annabi bai saukaka ba gare shi an yaqul annabin Allah da zai yi kwange saboda amana sifa ce daga cikin sifofin annabawan Allah duk wani annabi da Allah ya turo babban sifar shi daga cikin sifofin shi ne amana ka koma can cikin suratul shu'ara Allah ya hakaito mana manzanninsa annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi shu'aib da sauransu kowanne fada yake daga jama'arsa inni lakum rasulun amin ni gare ku annabi ne manzo ne wanda yake amintacci to shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana li nabiyyin an yakun kamar yadda sababin saukar ayar wata jita jita ce aka ringa yadawa kai tsaye ubangiji ta'ala ya turo sako yana mai wanke manzansa ya ce wa ma kana li nabiyyin an yakun ai bai sauƙaƙa ba ga annabi bai dace ba gare shi da zai yi ha'inci ya ɓoye wani abu na jama'a ubangiji ta'ala sai ya ce wa mai yaglun duk wanda ya yi kwange ya yi ha'inci ya ɓoye kayan jama'a to ya ati ma galla yau kiyama zai zo da abin da ya kwange a ranar kiyama zai zo yana ɗauke da shi a ranar kiyama kowa sai ya gan shi a taron kiyama wanda taron kiyama taro ne wanda Allah zai haɗa al'ummu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya to duk wanda ya ɓoye kayan jama'a ya yi kwange to zai zo da wannan abu yana ɗauke da shi a ranar kiyama to shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa ya ce kama finan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya a cikinmu fa zakarar gani gulula manzon Allah ya ambata wato al'amarin kwange fa'azzamahu manzon Allah ya girmama al'amarin ya girmama ta wa'azzama amra ya girmama al'amarin ita kwange cewa abu ne mai hadari abu ne wanda yake mai girman laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan wani wa'azi ne na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya cikin jama'a ya yi musu game da al'amarin kwange shine yace fa zakaral gulula manzon Allah ya ambata bangi fa'azzamahu ya girmama girmama ta wa azzama amrahu manzon Allah ya girmama al'amarin ma'ana girman hadarinsa qala sai manzon Allah ya ce da su la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamati ala raqabatihi shatul laha suga wanda a wata nusuka wannan gabar babu ita shine yace manzo Allah yace kada na samu ɗayanku ya zo a ranar kiyama manzo Allah yace ala raqabatihi wato akan wuyansa shatul lahatuga wato tumkiya tana kara tana kuka tana be be tumkiya ko akuya kukan tumkiya ko akuya shine ake kira suga shine ya ce kada na samu ɗaya daga cikinku a ranar kiyama ya zo yana ɗauke da wato tinkiya ko akuya a kan wuyayen shi wato tana kuka sai ya ce wa alara ƙabatihi farasul lahu hamhama maza Allah ya ce kada na samu ɗayanku ya zo a ranar kiyama yana ɗauke da doki a kan wuyansa wato dokin yana hamimiya domin hamimiya da ake fada a hausa asalin kalmar larabci ne kukan doki shine hamimiya shine ake kira sahih sannan kuma hamhama to illa kasancewar duka dai halimiya muke fada shi akwai bambanci tsakanin hamhama da sahil sahil shine wannan kuka da doki yake kwasa sama to shi kuma halimiya wannan kukan da yake kasa kasa shine ake kira halimiyar doki shine kenan asalin kalmar a larabci hamhama shine manzo Allah ya ce kada na samu ɗayan ku ya zo a ranar kiyama akan wuyansa yana ɗauke da doki yana hamimiya ya ƙulu ya rasulallahi a gisni ya ringa faɗa ya ce ya manzan Allah ka cece ni ya manzan Allah ka taimaka mu ya manzan Allah ka agaza mu lafazin a gisni min al-igasa ne an gane ko idan aka ce al-igasa shine fitar da mutum daga cikin tsanani da ya fada an gane ko fitar da mutum wanda ya fita wanda ya fada cikin tsanani don haka shi wato alistigasa shine kenan neman fita daga cikin tsanani neman fita daga cikin tsanani ibada ce tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da bawa in banda Allah duk wanda ya nemi wani ya fitar da shi daga cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da Allah to wannan mutum ya zama mushriki ya zama mushriki misali talauci rashin lafiya wani kunci na rayuwa al'amari ne wanda ba wanda ya isa ya fitar da bawa in banda ubangiji subhanahu wata'ala to amma duk tsananin da mutum ya fada wanda wani yana da iko akan fitar da shi to wannan ba laifi ba ne ba ka yi istigasa da shi misali a nan ka yi tuntube za ka faɗi ga wani kusa da kai sai ka ce wane taimaka wane agaza wannan ka yi istigasa da shi akan abin da yake da iko a kan shi in allah ya ba shi ikon ya taimaka zai iya taimaka yana kusa da kai yana kusa da kai ko misali kasancewar mutum ya fada cikin wani rami Allah ya kiyaye to anan ba laifi yakan yi istigasa da jama'a ya jama'a ku taimaka ya jama'a ku taimaka to wannan istigasa ce wadda ta halatta akan abin da mutum yake da iko akan shi dalili akan haka fadar Allah subhanahu wata'ala fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwihi فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين lokacin da wani daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam wani daga cikin bangaren fir'auna ya tsare shi zai zalunce shi shi wannan na bangaren annabi Musa sai istigasa da annabi Musa ya ce ya Musa ka taimaka mu ya Musa ka taimaka mu fastagasahu allazi min shi'atihi ala allazi min adu me za a yi annabi musa alaihi salam ya jimke hannu sai ya dambaci wannan azzalimin faƙaɓa alaihi take yanke kawai sai ya mutu annabi musa ya ce to wannan dai aiki ne na shaidani ni dai ba da nihin kisa ba na rige shi ya ce inna hu aduwun mudillun mubin to kaga wannan ya yi istigasa ne da annabi musa akan abin da annabi musa yake da iko a kai shi domin annabi musan yana halarci yana halarci yana kusa da shi kuma akan abin da shi annabi musan yake da iko ne akan shi to amma in ya kasance mutum ya yi istigasa da wani akan abin da ba wanda yake da iko in banda Allah to wannan shirka ne wannan mutum ya zama mushriki yanzu misali mutumin da baya nan ka fada cikin tsanani ka ce yawa ne wannan shirka ne da ubangiji subhanahu wata'ala kamar misali mutum ya yi tuntube maimakon ya ce ya allah gyara sai ka ji yana ya jailani ko ya kailani ko ya dan fodiyo ko ya waliwa ne wanda shi wannan waliyin da kake kiran sunan shi kwata-kwata ma bai san ba me kake faɗa kuma kaddara cewa ya ji abin da ka faɗa ya yi kaɗan ya kawo maka taimako da agai kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir to dan haka wato anan shine ya ce ya- ya rasulallahi a gizini ya manzan Allah taimaka mun agaza mun amma don kasancewar juyawar hannun agogo baya a yau fa akwai wasu daga cikin waɗanda ake da awar waliye ne wanda wai ake ba su wani matsayi wai gausu in ka ji an ce wai gausu mai fitar da bawa daga cikin tsanani wai in ka fada cikin tsanani in ka kirayi sunan shi to ya tsame ka matsayi ne na ubangiji subhanahu wata'ala aka dauka aka ba su ma'ana in ka fada tsanani ka kirayi sunan shi gausu ne wata martaba ce ta su wai shi ne zai fitar da kai daga cikin tsanani Allah ya kare mu shine yace ya rasulullahi a gisa yace ya manzon Allah ka cece ni ka agaza mu manzon Allah yace fa aqulu ni kuma sai in bashi amsar cewa la amliku laka shay'a a yau bana iya mallaka maka komai na gafara ko ceto a yau bana iya mallaka maka komai ka iya da kanka kada ablagtuka manzon Allah yace tuntuni na isar maka ai tuntuni na isar maka na faɗa maka danne dukiya haƙƙin jama'a haɗari ne sababi ne wanda yake hallakar da bawa a ranar kiyama maza Allah ya ce wa ala raqabatihi ba'irul lahu ruha maza Allah ya ce wallahi kar in samu ɗaya daga cikin ku ya zo a ranar kiyama yana ɗauke da raƙumi akan wuyansa raƙumin yana kuka ya ƙulu ya rasulallahi a gisini ya ringa cewa ya manzan Allah ka cece ni ka agaza mu maza Allah ya ce fa aku da shi ma sai in ce da shi la amliku laka shay'a a yau bana iya mallaka maka komai game da azabar Allah ba zan iya baka kariya ba kada ablag ablagtuka tuntuni na isar maka sako baka da wani hamzari a yau wa ala raqabatihi samit maza Allah ya ce kar na samu ɗayan ku ya zo ranar kiyama akan wuyan shi yana ɗauke da dukiya wadda ba ta magana summit shine zinare da azurfa ko abin da ke tsayawa matsayinsu duk dukiya wadda ba ta magana to ita ce ake kira summit to ina masu sata da biro duk abin da mutum ya sata dala ta ƙasa ka ɓoye ka ƙara zero wallahi za ka zo da ita kana ɗauke da ita a ranar kiyama kowa sai ya ganka kowa sai ya ga mutum a ranar kiyama sai ya kunyata a gaban jama'a kuma sannan a ƙarshe an gama hisabi ya san makomar shi ma aljanna ko wuta to amma mutane suna ganin kamar wato banza ne dukiyar ƙasa wai dukiya ce wai ta banza kowa in ya ci wai ya ci raban shi har ma za ka je suna faɗa ai saniya ce mai nono kowa ya kafa bakin shi ya tsotsi iya rabansa dukiyar ƙasa wanda abin takaici in ka kalli yanayinmu a yau wallahi yadda jama'a suka lalace musamman a ƙasa kowa a ɓangaren wannan wai kwama yake an ci mulki wai a bashi shi ma wai kasan shi shi ma a samu inda zai ringa sata shi ma ya yaga ya samu iya abin da ya samu babu wani wanda yake mai kishin ceton ƙasa a ciki duk wani wanda ya zo ya raba wai shi fama yake wai in an ci shi ma a bashi inda zai saci iya abin da ya sata kwata-kwata an halitta abin har ma in aka zo aka ba wasu wani bangare su ce a ai abin da aka ba su babu wata tsoka a cikin shi yaya za a zo sai kaza kawai za a ba su wanda shi kwa wallahi hadarin dukiyar ƙasa da a ce kaci dala ɗaya ta ƙasa wallahi gara a ce kaci miliyar dubu ta mutum guda domin wannan wanda ka ci kudinsa miliyar dubu idan Allah ya tseda ku a ranar kiyama yana iya yafe maka ko ya yafewa amma dala ɗaya ta ƙasa idan ka ci dukkan al'ummar ƙasa gaba ɗaya kowa sai ya maka tsaye a ranar kiyama wani in ya yafe wani ba zai yafe ba shine wani dan uwa a lokacin transition da aka mushi wani mayar a wata kumin ta nan da magaran to akwai dan uwan shi abokina ne daga Kano ya taso daga nan shi ne ya je ya same shi ya masa nasiha ya ja hankalin shi ya nuna masa girman amana da take kan shi shikenan kawai sai ya daukan masa gaba wai ya mushi ba daidai ba ta ya zai zo ya galgade shi ya nuna mushi wannan to shine anan maza Allah ya ce wa ala raqabatihi samit ya ce wallahi kar in samu ɗaya daga cikinku a ranar kiyama ya zo yana ɗauke da dukiya wadda ba ta magana akan wuyayen shi abin da ya shafi kuɗi ko ba kuɗi ba duk abin da ake kiran shi dukiya wadda ba ta magana ba ya ƙudu ya rasulallahi a gisni ya ringa ya manzon Allah ka cece ni ya manzon Allah ka cece ni fa aqulu sai in ce da shi la amliku laka shay'a kai ma ba na iya mallaka maka komai a yau kada abu lagatuka manzan Allah ya ce masa tuntuna aina isar maka aw ala raqabatihi riqa riqa'un takfik manzan Allah ya ce ko kuma wato ya ce kar in samu ɗaya daga cikin ku ya zo a ranar kiyama akan wuyayensa yana ɗauke da riqa lafazin riqa jam'i ne na ruqa'a idan aka ce ruqa'a wato shine kamar yadi abinda ake nihi anan tufafi kenan mutum ya zo yana ɗauke da tufafi suna kaɗawa suna falfalfalfal mutum yana ɗauke da su a wuyayen shi abin da ya sata na tufafi maza Allah ya ce zai zo yana ɗauke da su a ranar kiyama fa ya kudu ya rasulallahi a gisini shi ma ya ringa faɗa ya ce ya manzon Allah ka cece ni ya manzon Allah ka cece ni fa a kudu sai na ce da shi la amliku laka shay'an ba na iya mallaka maka komai kada abu lagtuka maza Allah ya ce tuntuni na isar maka na riga na isar maka da sako to don haka shi wannan matsayi na ƙasa kamar yadda duk wani abu da za a baka na kula da dukiyar al'umma a ƙasa in dai aka ce kayan ƙasa ne to amana ce in har kasan ba za ka iya ɗauka ba to tun a farko ka aje wallahi don kada ka hallakar da kanka kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim hadisin adiyu bin umaira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa manista amalnahu ala amali fakatamana miqyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah manzon Allah yace duk wanda muka aiwatar da shi akan wani aiki muka bashi wani matsayi muka ce ka rike mana kaza maza Allah ya ce fakatama na mikhyatan fama fawqahu ya koye mana daidai da allura ko abin da yafi allura maza Allah ya ce kana gululan ya ce wallahi kwange ne kuma zai zo yana dauke da shi a ranar kiyama abin da aka baka na dukiyar kasa aka ce ka rike kaza ka boye daidai da allura ko abin da ya fi allura manzan Allah ya ce kwange ne mutum zai zo da shi a ranar kiyama to a nan fa ana maganar allura ba daidai da allura mutum ya ɓoye to sai ya zo da ita yana ɗauke a ranar kiyama da manzan Allah ya faɗa haka sai wani mutum ya tashi launin jikinsa baki ne daga cikin mutanen madina ya ce ya rasulallahi ikibal anni amalak ya ce ya manzan Allah wannan aiki da ka bani ka dora mu karɓi kayan ka ba na iya ba manzan Allah ya ce habawa ne me yasa sai ce to ai ji ka kana faɗa manista amalnahu ala amalin duk wanda muka aiwatar da shi akan wani aiki kace in ya koye muku daidai da allura da abin da ya fi allura kwange ne zai zo yana ɗauke da shi a ranar kiyama manzan Allah ya ce wa ana aqulu hul'ana ya ce wallahi a yanzu ma na faɗa na koma faɗa duk wanda muka aiwatar da shi akan wani aiki maza Allah ya ce ya zo mana da abin da muka ba shi gaba ɗaya kaɗan kin shi da yawan shi kaɗan kin shi da yawan shi yanzu yau ake ɗaukan abu na ƙasa a ba mutum daga ya ɗanyi abin da ya kawai in a cikin goma in ya ba da uku ko hudu ko biyar sauran kawai sai ya ɓoye sai ya ɓoye wanda abin kafin ma ya je hannun jama'a sai an yi watandan shi idan aka ba da abu guda dubu aka ce na jama'a ne a raba musu shi wanda aka wakilta a farko a cikin dubun nan a kaɗan sai ya wari ɗari biyar wannan nashi ne wanda zai kai kasuwa ta bayan fage ya saida shi ma wanda ya ba sai ya hudda kasan shi shi ma wanda ya ba ya hudda kasan shi a ƙarshe dai abin da zai zo a raba ma jama'a duka bai wuce ɗari ba ɗarin da za a raba ma jama'a shi ma babu adalci a ciki shi ne manzan Allah ya ce duk wanda muka ɗora masa aiki kaɗan ƙin shi da da yawan shi manzan Allah ya ce ya zo mana komai ka ƙididdige ka zo da shi manzan Allah sai yake cewa fa ma utiya minhu aka za abinda aka ɗauka aka bashi aka ce wannan naka ne ya karɓa abinda ba a bashi wa manzan Allah ya ce ya kaga wannan nassi yana tabbatar da duk abin da ya shafi dukiyar ƙasa wannan kwange ne mutum ya ɓoye wani abu komin kankantar shi iya abin da aka ce haƙƙinka ne to wannan ka karɓa amma duk abin da ba haƙƙinka ba to bai ya halatta haramun ne haka kuma abin da ya shafi kyauta da ake ba ma'aikaci a sababin matsayin da yake rike shi ma wannan kwange ne abin da ka karɓa za ka zo da shi ranar kiyama duk abin da ka san an ɗauka an baka kyauta saboda matsayin da kake rike da shi to wannan haramun ne ka karɓi wannan kyauta in kwa ka karɓa to ka tabbata ranar kiyama sai ka zo kana ɗauke da ita kamar yadda hadisi ne muttafaqun alai akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kiran shi ibnu lutubiya yana daga cikin banu wannan kabila ta azd sunan shi abdullahi maza Allah ya wakilta shi ya aika shi gun wasu jama'a ya je ya karɓo zakka da ya je ya karɓo dukiyar zakka sai ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya ce ya rasulallahi haza lakum wa haza uhudiyani ya ce wannan shine naku wannan kuma kyauta aka mu da na je ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci hankalinsa ya tashi manzan Allah ya hau kan mimbari manzan Allah ya tsaya cikin jama'a yayyabo ga ubangijinsa ya jinjina masa manzan Allah sai yake cewa ku saurara jama'a yace me yasa nake aiwatar da mutum akan wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya jibunta mun in bashi wani mukami in ce kaza ya kaza muke bukata kai mana ya zo ya ce mun wannan shine naku wannan kuma kyauta aka mu manzo Allah ya ce a fala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiya lahu alhadiyya aw kama qala manzo Allah ya ce me ya hana ya zauna gidan uwar shi ko uban shi yaga wannan kyauta ta zo mishi ko ba za ta zo ba in har kana so ka gane wannan kyauta kai aka ma ka bari randa wannan matsayi ya kubce daga hannunka in ya so ka gane kamar misali yanzu shugabanni da suke zuwa wasu kasashe a yi musu kyautuka duk wannan kyautar da aka yi ba tasu ba ce haramun ne daidai da dala su ci daga cikin abin da aka ba su dole su kawo su saka a cikin baitul mali dole su kawo su saka a cikin baitul mali wallahi wani babban jami'in gwamnati yake gaya mun baki da baki lokacin da wancan tsohon shugabatan ya da suka tafi najeriya yana farkon hawa mulki abinda Obasanjo ya dauka ya bashi akalla kudin da aka canza su sun kai wajen miliyan 600 ya bashi ya ce masa aje a dan gyara zama kafin komai ya fara kankama wallahi ya ce ana dawowa ya ce ina ministan kudi yake ya ce ina ni ina rike wannan kudi ga yadda talakawa na suke ciki ya ce wannan kudi aje a biya kankanin ma'aikata da shi masu karamin albashi ya ce aje a biya su wallahi babba ne wanda yake jami'in gwamnati na kusa da shi shine yake tabbatar mun da haka baki da baki yake biya a baitul mali aka saka wannan kudi aka biya kananan ma'aikatu ma'aikata to don haka duk abin da za a ma shi ma'aikaci na kyauta saboda wannan matsayin kana rike da matsayin ne aka maka kyauta ka bari ran da ka sauka ka je ka ce ni ne tsohon shugaban kasa na yi kaza na yi kaza ka ga in a maka wannan kyauta in ka sake wurin da zaka kwana ma sai ka biya sai dai ka je hotel to shine shi ibnu lutubiya yace wannan shine naku wannan kuma kyauta aka mu maza Allah yace me ya hana me zai hana yace ya zauna a gidan mahaifinsa ko mahaifiyar shi ya ga a mushi wannan kyauta ko ba za a mushi manzo Allah sai yake cewa yace wallahi yace kar ku sake in samu ɗayan ku a ranar kiyama yazo yana ɗauke da raƙumi yana masa kuka akan wuya ko akuya tana masa ƙara tana mai kuka ko saniya tana masa boda to duk abin da za a ba ma'aikaci a sababin matsayin da yake rike da shi to wannan kwange ne haramun in kwa ya karba zai zo da shi a ranar kiyama amma wannan daman dan uwanka ne akwai zumunci tsakaninka da shi kafin ma ka rike wannan matsayi ko kuma abokinka ne ya saba yi maka wannan kyauta abokinka ne ya dauka ya baka to wannan ba laifi bane ka karba amma haka kawai mutum ya tashi ya kawo maka ya maka wata sha biyu ta arziki ƙarshen ta uwar shi ko uban shi suna da buƙatar abu sai ya ɗauki sama da miliyan nawa ya ɗauka ya ba wani mahaifiyar shi tana buƙatar ko jika guda ma bai bata ba kuma mutum nawa ya ƙetare kafin ya zo ya baka sai ka ga an kawo sabon ma'aikaci duk abin da yake buƙata an saya masa an cika masa gida da wani abu ko a kawo a ba iyalinka ko iyalinka aka ba ka gaya musu bai ya halatta su karba saboda kasancewar wata hanya ce ta damfara ta ha'intar jama'a kenan kawai in aka maka kyauta ka tsaya ka yi nazari ka ga menene manufar wannan kyauta in ka fahimci an maka ita ne a sababin mukamin matsayin da kake rike da shi to bai halatta ka karba bai halatta ka karba to don haka shine wannan wato malam ya zo mana da wannan hadisi ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani daga abi hayyan ya ce farasun lahu hamhama an gane ko kenan a riwayarsa farasun lahu hamhama wato doki wanda ke hamimiya dama Allah ya faɗa a can kenan banda wannan aya da ya ce da ya ce wa man ya galu li ati bi ma galla yawmal qiyama daman shi laifi in mutun yayi laifi to zai zo yana dauke da wannan laifi a ranar kiyama dan haka wannan kuma tashi da mutane za su yi akan wannan sifa domin su kaskanta ne su kunyata a bainar jama'a saboda an amince maka ne kuma ka zo kayi ha'inci dan an yarda da kai ne an amince maka aka damka maka wannan matsayi aka damka maka dukiyar al'umma to ka zo ka koyi laifin laifi ne wanda yake babba babul qalili min al-gulul ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا أصح قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة الهلالي المكي عن عمرو هو ابن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباءة قد غلها قال أبو عبد الله قال ابن السلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مبغوض كذا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai kaɗan daga cikin ƙwange a iya haɗa shi da da yawa a ce dukkan hukunci ɗaya ne wanda ya ɓoye abu ɗan kaɗan zai iya zamantowa hukuncin wanda ya ɓoye da yawa kamar misali wanda ya saci jika goma ta dukiyar ƙasa da wanda ya saci miliyar ɗari sa zama ɗaya shine ya ce kaɗan daga cikin ƙwange shin a iya haɗa shi da babba ya zamantu da da yawa su zamantu hukunci ɗaya ne shine anan malam sai yake cewa abdullahi ibn amr ibn al-as a cikin riwayarsa bai ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙona wato tarkacen shi wannan wanda ya kwange ya koye dukiyar jama'a domin nan malam yana raddi ne zuwa ga waɗanda suka tafi akan cewa in dai aka samu wani ya yi kwange ya koye wani abu daga cikin dukiyar jama'a to dukkan kayan shi gaba ɗaya tattara su za a yi sai a sa wuta sai a cinna wuta a kone su kamar yadda hadisi ne yana cikin sunan abi dawud hadisin salih ibn muhammad ibn za'ida al-laisi al-madani shine ya rawaito hadisi daga maslama ibn abdul malik shine yake cewa na kasance tare da shi a ƙasar rum sai aka zo da wani mutum ya kwange wani abu ya ɓoye daga cikin dukiyar jama'a sai yake tambayar wato shi salim ibn abdulmalik sai ya tambayi abdullahi dan umar shi abdullahi dan umar sai yake ba shi labarin cewa na ji mahaifina umar allah ya kara masa yadda na faɗa shi ko daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idza wajadtumur rajula qad ghalla fa hariqu mata'a idan kuka samu mutun yayi kwange ya koye dukiyar jama'a kayan shi gaba ɗaya ku tattara ku cinna musu wuta to wannan hadisi bai inganta ba saboda shi wannan marwayaci Salih ibn Muhammad ibn Za'ida wato ga ifi ne abun malaman hadisi don haka al'imamu turmizi ma da ya rawaito hadisin caye shi wannan munkarul hadisi shi ne ana al'imamu bukari ya ce shi ibn umar wannan abdullahi ibn amr riwayarsa daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata cewa manzan allah ya kona kayan shi wannan mutumin da ya kwange ya ɓoye kayan jama'a sai cewa ha za a sa wannan kuma shine mafi inganci a wannan babi shine ya zo da hadisin na abdullahi ibn amr Allah ya kara musu yadda ya ce kana ala saƙalin nabi sallallahu alaihi wasallama rajulun akwai wani mutum wanda yana kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana daga cikin iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce iyali duk wanda kake dauke da nauyin shi kake kula da lamarin shi kake bashi ci da sha to wannan akan kwatsa shi a cikin iyalinka idan aka ce sakal su ne iyallai kenan mutum abubuwan da mutum yake daukan nauyinsu yuqalu lahu kirkira ana kiran shi da kirkira haka sunan shi yake famata Allah ya masa rasuwa manzon Allah sai yake cewa huwa finnari manzon Allah ya ce ai ya tafi zuwa wuta ya tafi zuwa wuta me za a yi wannan kuma ana cikin jihadi ne ba ana cikin jihadi ne yana fafatawa ana fafatawa a kashe shi su sahabbai suna cewa wani shahidi ne wani ya samu shahada maza Allah sai ya ce huwa finnar ya ce wallahi dan wuta ne ya tafi zuwa wuta me za a yi fa zahabu yanzuruna ilaihi sai suka je suna dibawa suna bincikawa su ga menene laifinsa wanda ya kai shi wuta fa wajadu aba'atan qad gallaha sai suka samu wata riga ce a baya ya koye ta a cikin abin da aka samu na ganima ta yaki kafin a raba riga ce a baya ya koye ta ya sa ta cikin kayan shi idan aka ce aba aba'a a Hausa ne ma ake cewa abaya shi ma dai kalmar larabci ne aba'a ko ka ce abaya riga ce wadda take da gaba a nan buɗe take gabanta a buɗe yake kuma tana da ɗan ƙanƙana hannu haka kamar riga wadda ake sa ita ce sanannen riga ce haka ce a baya to ita ce ya ɓoye kafin a tattara ganimar yaƙi a raba mazan Allah ya ce wannan shine sababin abin da ya kai shi to a nan ka ga wannan fa a baya ce fa riga ce fa duka kuɗin riga nawa ce to amma mutum ya zo ya sace kudaden kasa sama da miliyar sun wuce a lissafa a baya ta kai mutum wuta riga dai ba wani abu ba to ina ga wanda ya saci miliyar ka wanda ka lauta ma kanka hisabi kuma su kansu wanda abin takaici galibi duk wanda ya irin wannan satar wannan ta fitar hankali wallahi ba shi ba ba iyalin shi ko iyalin shi ba su isa masa ci wannan dukiyar su waɗancan shaidanin na sama da su su suke cinye dukiyar da ka sani tunda su ne za su nuna maka ga yadda za ka yi kuma su za su aji maka kana mutuwa shi kenan an ɓadda sau don haka ita ƙunge babu bambanci tsakanin kaɗan da da yawa an gane ko babu bambanci tsakanin kaɗan da da yawa in ne dukiya ce ta jama'a dukiya ta ƙasa to amana ce da wanda ya saci kaɗan da wanda ya saci da yawa dukkan su hukuncin su ɗaya abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce fa zahabu jama'a suka tafi yanzu runa ilaihi su ga wai menene laifinsa fa wajadu aba'atan qad gallaha sai suka samu wata riga ce a baya wato ya ɓoye daga cikin ganima ta yaki kafin araba al-imam al-bukhari yake faɗa cewa wato ibn salam wato ya faɗa cewa abinda ake faɗa karkara ma'ana kafin kin fataha ake masa wannan kuma sabani ne wato agun malaman luga kamar yadda al'imamun nawawi yake faɗa ya ce shi kafunikin na farko babu saɓani na biyun dai shi ne aka yi saɓani wasu su masa fataha wasu su mata kasra kenan in ma kirkara ko kuma kirkira to shi ne a nan shi al'imamul bukari yake faɗa cewa bi fatihil kaf yani bi fatihil kaf kamar yadda ya rawaito daga wancan malami cewa kafunikin wasali sama ake masa kuma shine abin da suka kiyaye na cewa karkara babu ma yukrahu min zabahi al-ibli wal ghanami fil maghanim قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد ابن عبد الله عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافي وابن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فأجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببئير فند منها بئير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند منكم فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبه بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فأظن وأما الظفر فمدى الهبشة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da aka karhanta na yanka raƙumi ko ƙanƙanan dabobi a cikin ganima kar mu manta bayani ya maimaitu lafazin karahiya a gun magabata abin da suke nihi shine haramci an gane ko kar ka ɗauke shi akan makaruhi a istilahin malaman fikihu baya-baya in suka ce makaruhi sabanin haram amma su magabata in ne suka ce makaruhi to abinda suke nihi haram kamar yadda ubangiji ta'ala a cikin suratul isra da ya zano abubuwan da ya haramta ma bayansa tun daga la taj'al ma allahi ilahan akhara fataqauda mazmuman makhzula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana aka kai su wala taqrabu mal al yatimi wala taqtulu nafsa allati haram Allahu illa bil haqq irin su wala taqrabu zina irin su wala taqfu ma laysa laka bihi il a ƙarshe dai ubangiji ta'ala sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha makruhan ay muharraman kuma haka a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kariha lakum salasan ubangiji ta'ala ya kyamaci abu uku gare ku daga cikin su yace iba'atul mali da tozartar da dukiya kaga wa kariha anan bi ma'ana wa harrama to shine anan yace babe ne wanda ke bayani game da abin da aka haramta na soke raƙumi ko yanka kankanan dabobi a cikin ganima kafin a raba ku ware wasu masu mai ku yanka ku dafa wannan haramun ne shine anan malam ya zo da hadisin rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan zulhulaifa fa asaban nasu juhun wato yunwa ta cimma jama'a wa asarna iblan wa ganaman muka samu raƙumma da kankanan dabobi muka ribato su raƙumma da kankanan dabobi aka samu na ganima sai ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi ukhrayatin nas manzon Allah yana can ƙarshen jama'a saboda daman al'adar shi da ɗabi'ar shi idan ana tafiya da jama'a manzon Allah shi a ƙarshen baya yake jama'a suke wucewa gaba duk bulaguran da ake domin wanda ya samu rauni ya kasa to sai a zo aka taimaka masa to amma maimakon shi jagoran tafiya ya yi gaba sauran jama'a a baya shin wanda ya kasa wane ne zai tsaya masa to don haka hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a suke gaba shi ya biyo baya fa'ajilu waɗannan jama'a sai suka yi gaggawa bayan an samu wannan ganima raƙumma da ƙanƙanan dabobi sai suka yi gaggawa fa nasabul qudura wato aka girka tukwane tuni an yanka raƙumma an sunke raƙumma an yanka ƙanƙanan dabobi nama tuni yana kan wuta yana tafalfasa maza Allah da ya zo ya ga tukwane kawai an girka su nama abinci wannan nama yana da uwa fa'amara bil kuduri manzan Allah ya yi umarni ya ci gaba ɗayan tukwanen manzan Allah ya safa uku fi aka kifar da su akan ƙasa kowanne manzan Allah ya ce a zuci a zubar da nama aka zubar da shi kuma alhali gaya suna jin yunwa manzan Allah ya ce a zubar da shi wanda ukuba ce a ladabtar da su akan abin da bai dace ba sun makasa masa na manzan Allah sai ya raba ganimar fa'adala asharatan min alganami bi ba'ir manzon Allah ya daidaita kankanan dabobi guda goma da raƙumi ma'ana tunkiya goma ko akuya goma kenan a madadin raƙumi ɗaya take in aka baka raƙumi shi wannan in kankanan dabobi za a bashi kenan tunkiya goma za a bashi ko akuya goma me za a yi fanar da min ha ba'irun rafi yake cewa sai wani rakumi sai ya kurci ya fita da gudu ya kaɗi gabansa ya shiga daji wafil kaumi khailun yasira a cikin jama'a akwai dawakai yan kaɗan aka bu fata da buhu suka bi bayan wannan rakumi aka bi shi aka ringa sukuwa don a kamo shi ba a yahu wannan rakumi ya gagare su duk dawakan wannan suka kasa kamo shi me za a yi fa ahawa ilaihi rajulun bisamin wani mutum da Allah ya bashi hikima kawai sai ya dana kibiya sai ya halba ma rago yana halba masa fa habasahu Allah ubangiji ta'ala sai ya tsayar da shi raƙumin ya fadi da ya daka masa kibiya fa qala sai manzo Allah ya fada sai ya ce hazihi al-baha'im laha awabidun ka awabidil wahshi waɗannan dabobi da kuke gani manzan Allah ya ce suna da furtattu labazin awabid jami'i ne na abida in aka ce abida naman daji kenan wanda yake kadar gabansa ya shiga ya kadu daji ya shiga daji ya yi ta gudu ya yi ta gudu shine ake kiran shi abida asali min al-ubud ne shine yace in yake cewa hazihil baha'im waɗannan dabobi laha awabid suna da masu zabcewa waɗanda suke zabtattu masu shiga daji sai ce ka awabidil wahash kamar yadda wato namun daji suke zautuwa su shiga daji su yi ta gudu a kasa kama su sai ya ce famanar da alaikum duk abin da ya zauce daga cikinku na waɗannan dabbobi raƙumma ko shanu ko tumakai kuka kasa kamawa maza Allah ya ce fa suna ubihi haka za ku aikata haka da shi duk dabbar ku ta gida in ta kuce kuka yi kuka yi ku kasa kamawa maza Allah ya ce yadda aka yi da wannan ya ce kuma ku yi ku dana kibiya kawai ku halba ku yi bismillah ko a mace kuka same shi to ci za ku yi faƙalar jaddi kakana rafi ibn khadij sai yake faɗa ga maza Allah ya ce masa inna narju auna kafu an nalkal adu wa gada ya ce ya maza Allah muna jin tsoron a gobe fa za mu haɗu da makiya lafazin narju domin lafazin raja yana daga cikin zawatul abdad yana daukan ma'anar kwadayi yana daukan ma'anar tsoro kamar yadda ya faɗa fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan kana iya fassara shi akan kwadayi kana iya fassara shi akan tsoro haka innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya la yarjuna ba sa kwadan haduwa da mu ko kuma ba sa tsoron haduwa da mu shine yace inna narju aw nakhafu an narkar aduwa gada wato da za mu haɗu da abokan gabar mu a gobe sai ce walaisa ma'ana mudan babu wukake tare da mu lafazin mudan jam'i ne na mudiya in aka ce mudiya karamar wuka wadda ake yanke yanke shine yace walaisa ma'ana mudan babu wato kankanan wukake tare da mu a fa nazbahu bil qasab yace ya manzon Allah yanzu ma iya yanka dabba da kartajiya idan aka ce alkasab shine kartajiya ma'ana in aka ɓare rake an gane ko kara irin na dawa to wannan abun kaifin shi in kai da wasa sai ya yanka ka jini ya fito don shi wannan bawa na rake ko na karan dawa yanka dabba yake shi ne ya ce a fana zubahu bil kasar ya ce za mu iya yanka dabba da bawa irin na rake ko na kara faƙala manzan Allah sai ya ce ma an harar dama duk abin da ya kwararar da jini wa zuki rasulullahi alaihi aka ambaci sunan Allah akan yanka manzan Allah ya ce fakula ya ce kaci don haka ko da reza ko da kwalba ko da langa-langa duk wani abu mai kaifi za ka iya yanka dabba da shi kai ko dutse ne kare-kare wanda yake mai kaifi za ka iya yin yanka da shi amma sai ka ji an ce wai dabba ta dai in za a yanka an muso wai a yanka wai da wuka mai kan icci wai wuka da take da kan icce wai da ita ake yanka dabba ta layya ko da reza ko mai ne ne za ka iya yanka dabba ya zamanto dai abu ne mai kaifi tunda manzan Allah ce ya ma an harar dama duk abin da ya kwararar da jini ko kwalba ce kana iya yanka da ita wa zukira smullahi alaihi aka ambaci sunan Allah akan abin yanka manzan Allah ya ce bakulkaci laisa sinna amma manzan Allah ya ce amma ban da haƙuri ba a yanka da haƙuri wa zufura da farci an gane ko da farci dukkan su wannan ba a yanka da su sai ya ce wasa uhaddisu kuma an zari zan ba ku labari game da waɗannan abubuwa biyu da na toge muku ya ce amma sinnu fa'azu ya ce sani dai shi haƙori kashi ne kashi kwa haramun ne ba a yanka da shi wuka ta kashi ba a yanka da ita haramun ne kashi ba za ka yanka dabba ba da shi to shi ma haƙori asalin shi kashi ne sai ya ce wa amma zufur shi kuma farce maza Allah ya ce famudal habasha ya ce wukar mutanen ethiopia ne mutanen habasha farce suke bari da shi suke cira makogoron dabba in za su wannan shi kuma kaga kamantacce ne ya su kuma a lokacin nan galibi arna ne shi kuma kamantacce ne ya da arni abin da yake banta da shi haramun ne to don haka a takaice wannan hadisi kamar yadda malam ya zo da shi a nan diba ka gani kafin araba ne fa an samu ganimar suka yi sauri suka yanka wasu raƙumma da wannan aka wannan don haka baya halatta haramun ne kawai iya abin da mutum zai iya amfani da shi a cikin ganima kafin a raba kamar yadda malamai suka yi bayani sai kamar irin wata yar ciyawa wadda bata taka kara ta karya ka ba dabbar ka da dan abin da bai taka kara ya karya amma duk wani abu wanda wani zai ringa hange na dukiya to haramun ne dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa gaba ɗayan waɗannan tukwane aka kifar da su akan ƙasa aka zubar da nama saboda kasancewar wannan hukuba ce gare su ladabtarwa ce wanda wannan shine al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa duk wanda ya ha'inci ya tatsi dabbar da ba tashi ba to aka kama shi ya tatsi dabbar nonon dabbar wani to ba a bar masa ba al-Imam Malik ya ce nonon zubar da shi za a yi ko da ya ce ba sai dawa ba zai yi sha zai yi al-Imam Malik ya ce kar a bar shi sha a zubar da shi domin a ladabtar da shi yasa saboda duk abin da yake na jama'a duk abin da yake na jama'a to wannan haramun ne mutum ya yi gaban kanshi ka bari a raba kowa a ba shi haƙƙin shi kaga anan kayan jama'a ne kafin a raba kowa a bashi haƙƙin shi su suka yanka ana manzo Allah ya sa gaba ɗayan wannan tukwane aka kifar da su kuma alhali gaya suna jin yunwa aka musu wannan hukuba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك